الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد بالفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا رانا الجمعة ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu wanda hakan ya daidai da ishirin da tara ko ishirin da takwas ga watan sha'aban hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a cikin wannan masallaci mai albarka za mu ci gaba da gabatar da tafsir gwargwadon fahimta Allah ya fi ƙaro mana fahimta da kuma aiki da abin da muka fahimta ne. Za mu tashi daga inda muka tsaya cikin surat da bakara to amma kamar yadda ne alkawari zan ɗan kawo mana kaɗan daga cikin wasu hadisai wanda suke bayani kan falalar surat da bakara ɗin. Kamar yadda na fara bayani jiya kahin mai zan baki ya ci gaba da kan karatu. Surat al-Baqara ita ce sura mafi tsawo a cikin Alƙur'ani gaba ɗaya. batun haka kuma a cikinta ne kuma aka samu wata aya mafi tsawo cikin alkur'ani ɗin gaba ɗaya ita ce ayatul dai wadda wannan aya ta shafe shafi guda duka wajen sutura goma sha hudu ko sha biyar da aya ɗaya ce kuma sannan kuma suratul baqara tana da falaloli da yawa a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya na gaya mana hadisin abu huraira na cikin sahihu muslim inda ma'aiki ya umarni a raka karanta ta idan mutum ya zo kwanciya Allah ta'ala zai ba mutum mala'ika wanda zai rika gadin sa musamman sannan kuma shaidan bai isa ya zo kusa da shi ba kuma sannan duk ajiya na ce cikin ta ne ayatul kursi ta ko ayatul kursi da ita ce kada da wannan alaka da wannan hadisin kuma cikin ta'amanar rasulu take amanar rasulu zuwa ƙarshen suratu anan ne dama ƙarshen suratul baqara din shi ko hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qara'a awakhir suratul baqara wa wa ayatul kursi faqad kafatahu duk wanda ya karanta ƙarshen suratul baqara da ayatul kursi to sun ishe shi shi manzo alaihi salatu wassalam iya nan ya tsaya to amma malamai suka ce to sun ishe shi ne sai aka ce wasu suka ce ai ma'ana sun ishe sun isan mashi game da duk wani abin da yake ki ba zai same shi ba wasu suka ce ana nufin sun ishe shi game da qiyamul layl Allah zai rubuta mai kamar yayi tsayuwar dare duka gaba daya in ya karanta ayatul kursi in ya karanta amanar rasul to aga wannan duk yana daga cikin farlolin suratul baqara sannan kuma akwai hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa iqra'ul baqara fa inna akhzaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha al-batala wato iqra'ul baqara ku rika karanta suratul baqara da da wa ake da mugo mu rika karanta suratul baqara inji manzo alaihi salatu wassalam ita domin ita baqara rike ta mutum ya rike suratul baqara wato albarka ne ya ishe shi albarka a ce kana rike da suratul baqara wannan yasa aka ruwaita sayyidina Umar lokacin da ya karanta suratul baqara ya kware da ita ya haddace ta ya san hukunta hukuntanta sai da ya yanka gawurtaccen sa aka yi watan da aka yi walima aka gode wa Allah saboda manzo alaihi salatu wassalam kan yana cewa fa inna akhzaha baraka rika suratul baqara albarka ne ga mutum sai ce kuma wa tarkaha hasara mutum ya kyala suratul baqara baya karantawa bai rike ta ba wannan shi kuma takaici ne kuma nadama sai kuma yake cewa wala yastadi'u al-badala masu sihiri sune al-badala ba sa iya gwagwarmaya da suratul bakara in dai kana karanta suratul bakara duk tsafin mutum duk sihirin shi bai sai huda ta ba kowaye shi ko shine shugaban matsafa ko shugaban yan bori ko shine shugaban bokaye in dai kana karanta suratul bakara a wannan hadisin ma'aiki ya gwada su shekanu ko masu sihiri ba sa iya yin gwagwarmaya da ita an gane ko kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa ranar lahira ta ati suratul baqara suratul baqara za ta zo wa ali imran da ali imran kaga anan an hada ta da wata ko kaga wata sun da muka fada ita kadai yace baqara da ali imran za su zo ka annahuma ghamamatan aw gayayatan kai ka ce su dinnan wasu gizagizai ne guda biyu tuhazzani an sahibi ma yawmal qiyamah za su ba da kariya a gaban Allah game da mai karanta su ranar alkiyama za su kare shi a gaban Allah su tabbatar da ya kubuta ya tafi aljanna dan Allah akwai riba da ta wuce wannan suratul baqara za ta zo da ali imran su dinga kare mutum kuma in malaiku masu rubuta da zunubi sun ce ai yayi kaza to ai kuma yana kaza yayi kaza ai kuma yana kaza kai kana tunanin Allah zai ba su ikon wannan abin kuma sannan ya hana masu ceton mutumin ba zai yi ba ba zai yi haka Allah ya ba su haka ne don a fito da darajar mai karanta su sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam a wani hadisi wannan kuma kwadaitawa ne game da iyayen yara wanda suke sanya 'ya'yansu makarantar addini yake cewa man hafizul baqara fa inna Allah ta'ala yutawwizu abawayhi bitajin من نور يوم القيامة فما ظنك بالذي حفظ حفظها duk wanda ya haddasa suratul baqara ya haddace ta da kyau to ba ma shi ba iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa ranar lahira Allah zai sa masu wata hula ta haske hular sarauta ta haske ranar lahira Allah zai sanya masu wannan iyayen kawai sai ma yake to me kake tunani game da wanda shi kuma shi ne ya haddace ni albarkacin shi iyayen sun samu wannan ta goma da alkhairi da wannan haske to shi kuma wanda ya haddace suratul baqara din fa ai mun mun ƙara gane hikimar sayyidina na Umar ko wajen yanka sa ko wajen haddace suratul baqara ba karamar al'amari bane dan ya gode wa Allah sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa la taj'alu biyutakum quburan kar ku sanya gidajenku su zama makabarta yanzu da ka shigo gida sai dai ka nemi bulo ka kwanta kai ta bacci a'a yake cewa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra fihi suratul baqara ishara wato wani irin bayani yayi anan gurin kar ku sanya gidajenku su zauto makabartu da kun zo sai dai kwanciya ba karatu ba sallah ba komai sai dai kwanciya kawai domin ai shi ma kabari shine ba a komai sai dai kwanciya sai ce domin shi shaytan yana guje ma duk wani gidan da ake karanta suratul baqara a gane wannan wato ishara ta zuwa ga cewa a zai karanta ta kenan ya ce kar a mai da gidaje makabartu sai kuma yace domin shedan yana guje wa gidan da ake karanta suratul baqara kaga bi ma'ana idan kun shigo gida ku rika karanta suratul baqara dan shedan wanda ke halakar da mutane din nan yana guje wa gidan da ake karanta suratul baqara to dole yana daga cikin hadisan da suke gwada falalarta ga hadisin abu huraira wanda da karanto jiya sannan kuma har ila yau akwai hadisin da muslim ya fitar a cikin kunshin wani hadisi mai tsawo wanda yake cewa jibril wata rana ya zo wajen manzo alaihi salatu wassalam yana isowa sai ya sallama da ya sallama ya ce ya rasulallah haza babun futiha min as-sama'i futiha al-yawm wa lam yuftaha qabla hadha al-yawm qat wannan wata kofa ce aka bude ta daga sama kuma a yau din nan ba a taɓa buɗe wannan kofa ba kafin yau ko so ɗaya ba a taɓa buɗe ta sai shi kuma haza malakun nazala min as-sama'i wa lam yanzil kaɓɓu wannan shi kuma wani ga wani mala'ika mun taho tare da shi shi ma daga sama ya sauko bai sauko bai taɓa saukowa ba ko so ɗaya sai yau an gane ko to amma mala'ikan me ya gaya wa manzan Allah sai jibril ya ce to gaira annabi da ya gaira annabi sai mala'ika yake cewa abashir ya rasulullahi ta yi farin ciki binurai ne uti ta da wasu haske guda biyu da aka baka wannan haske guda biyu an gane ko lam yi uta huma nabiyun qabla ba a bayar da su ga wani annabi wanda yake kafin kai ita su ne fatihatul kitabi wa khawatimi wa khawatimu suratul baqara fatiha da kuma karshen suratul baqara amanar rasulu din sai da aka zo da mala'ikan da bai taɓa sauka ba don a gwada mahimmancin ayoyin ƙarshen suratul baqara da haka wannan a gane cewa ana karanta waɗannan falalan ne don mu ƙara rike suratul baqara da kuma ita kanta amanar rasul idan kafin ka kwanta ka karanta inda manzo Allah ya ce ta ishe ka ta ishe ka ga kuma ayatul kursi to dan alƙawarin da ne na jiya Allah ta'ala ya sa ban mance ba na zakulo kaɗan suna da yawa kwarai da gaske to amma dai dai yanzu an samu abin da aka samu ko wannan muka aikata ai sai shi inda Allah ta'ala ya mana ta goma shi muka aikata sai shi to Allah ta'ala ya tsaro mana alkhairai kuma ya tsara tabbatar da mu akan aiki da abubuwan da muke karantawa da haka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ولهم عذاب عظيم
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wato lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a gare su a anzartahum kayi masu gargaɗi ne am lam tunzirhum ko kuma a'a baka yi masa gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba me yasa haka sakama Allahu ala qulubihim Allah ne ya yi liƙi a kan zukatansu wa ala sam'ihim da kuma a bisa jinsu Allah ya yi liƙi a kan jinsu wa ala absarihim gishawa sannan kuma a kan ganinsu ko gannansu akwai wani lullubi da Allah ta'ala ya kasantar da shi akwai lullubi akan wannan gannai nasu walahum azabun azim lallai suna da azaba wacce take mai girma wannan ayoyi guda biyu suna magana akan kafirai amma kafirai ba kafirai kowanne kafirai ba kafirai din wasu kafirai ne na musamman waɗanda dama Allah ya rubuto za su rayu suna kafirai kuma su mutu suna kafirai kansu su kadai Allah ya saukar da wannan aya kar ka ɗauka kowane kafiri Allah ya ce saboda in ka lura da yanayin aya duk ɗaya ne kayi masa gargadi shine wa'azi ko ko ba kai masa gargadi ba ba za su yi imani ba kawai to da Allah lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yace qul ya ayyuhal kafirun kamar yadda aka kawo cikin littafin nujumul huda inda yake gwada ƙwarin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kaga lokacin da yace qul ya ayyuhal kafirun to duk duniya ta zama makiyarsa kenan saboda kusan lokacin kusan kowa kafiri ne to amma ba haka manzon Allah ya dinga wa'azin ba kuma ake ta musulunta ko sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayi shekaru kafin ya musulunta sun fi shekaru shida sun fi shekaru shida kafin ya musulunta da zuwan musulunci sun fi amma ga daga baya da ya karba to haka kuma kowa ya dinga karba kowa an kaye to shi kaga ana nuhin kafirai wasu na musamman irin su Abu Jahal wanda ake ce mishi Amr bin Hisham shine Abu Jahal irin su Walid bin Mugira irin su As bin Wa'il irin su Uqbah bin Abi Mu'ayd irin su Abu Lahab da makamantansu to su ake nufi da cewa sawa'un alaihim a anzartau am lam tunzirhum la yu'minu saboda Allah ta'ala ya yanke cewa wannan ba za su taba musulunta ba kawai abin da yasa ga kuma dalilan nan katama Allahu ala qulubihim ba ra'ayin su bane Allah ne ta'ala duk zukatan su ta yadda za su yi masa tunanin musulunci Allah ya liƙe zukatan ba za su iya ganowa ba idan wani abu ne za a ji a fahimta Allah kuma ya sanya liƙi akan jin shi ma ba za a ji yadda za a fahimta idan wani abu ne wanda za a gani a lura dan a musulunta nan ma Allah ya sanya wani yana tarihi ba za a kalla yadda za a fahimta din ba karshe dai Allah ya tare zama su da azaba mai girma to iya waɗannan kafirin su kadai wannan aya take magana a kansu su kadai kawai kuma me hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ya shaida wa manzo alaihi salatu wassalam haka hikima shine ya yanke kauna game da jan hankalinsu ya mai da hankali zuwa ga wasunsu wanda su za su amfana shine hikima don tun da kafin nan yana ta ƙoƙari yana ta ƙoƙari tun lokacin da ta ƙuye na kubin hisin wani mashirki ne da su abu jahal da su waye su walidin suka zo wajen ma'aik su ga ga bilal ga su suhaibin rumi ga su salman al-farisi talakawan sahabbai a kewaye da manzo alaihi salatu wasalam sai suka ce ya muhammad udurut haula ila yastari'una alai suka kira suna annabi karara wai ka kori waɗannan talakawan dan kada su rika karfin hali suna tunanin kamar da mu da su ɗaya ne shi kuma aiki alaihi salatu wasalam kamar yadda ya zo cikin hadisi din bilal shi ke fadin sa fa wa ka'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allahu an yaqa abinda Allah ya so ya fada ya ya fada akan zuciyar annabi din wa haddasa nafsahu har ya rika zantar da zuciyarsa kamar zai aikata wannan abinda suka nema sai Allah ya saukar da wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha aka sai kar ya kore su a kyala waɗannan to haka kuma ka ga kissar wannan Abdullahi bin Ummi Maktum wannan makaho ko shi ma ai lokacin ma'aiki ya kara kajiran maka manyan wanda yana gani idan suka musulunta duk sauran mutane ma za su musulunta yana ta jan hankalin su sai ga shi wannan sahabi wanda baya gani ya zo yana ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah shi kuma manzo Allah yana ta dan kauda kai saboda ma'ana ga wani shiri ana yi wanda in abin ya gyaru hata mi gaba da yazo to amma shi bai gani da haka tahowa kawai yake yi manzo Allah yana ta kauda kai ta ga wannan yana daga cikin gurare wanda za mu fahimci manzo Allah yana da kwadayi akan su waɗannan manyan su musulunta saboda fa'idar da ke cikin musulunta tasu na musuluntar mutane da yawa to sai Allah ya gaya mai haka waɗannan da kake gani ba za su musulunta ba daga nan sai yanke kauna sai watsar da su kawai ya ci gaba da bibiyar wasu su kuma aka dinga samun fa'ida da shi hankalinsu hankalin shi alaihi salatu wassalam ya karkata zuwa ga waɗannan dan idan suka musulunta har waɗancan dindin mabiyansu to tunda Allah ya gaya mai cewa su waɗannan ina ba za su musulunta ba kuma har yanzu akwai irin waɗannan har yanzu akwai waɗanda Allah ya rubuto ma wannan duk iya wa'azi duk iya nasiha duk iya jan hankali wallahi ba za su musulunta ba saboda Allah ya rubuto dama ƴan wuta ne kawai amma haga mu tunda ba mu san gaibu ba kuma Allah ta'ala bai ayyana mana ba dole a yi ta wa'azi kawai duk kafirin da matuƙar bai mutu ba an ga ya mutu matuƙar bai mutu ba to akwai haƙƙi a kan musulmai su kokarin yadda za su jawo hankalin shi musulunta yana ba ta an gane wannan sannan kuma mu gane cewa innal ladina kafaru da aka faɗa mu dai shiga cikin luga muga kaɗan kan kafaru din kamar yadda dawa ne wani alƙawari haka ko in aka ce kafara ya zama ana cewa ya ya kafirci haka ne wannan ma'anan sanawiyyun kenan ma'ana ce ta biyu amma ma'anan ibtida'i ma'ana ta farko na wannan kalmar kafara shine ya ya karsu wani abu ko kuma ya lullaba wani abu an gane ko ya dauki wani abu ya lullaba a jikin wani abu shine kafara me yasa alkafiru ba kafiri ba to kuma alkafiru a arabiya kuma al-azzari wal falla wal falla manomi shi ma alkafiru an gane ko a ba alkafiri na kafiri ba alkafiri saboda yana jawo wannan kasar ya rufe wannan kasar da ita da wannan ne ake ce mashi alkafir amma ka san dai ba za ka samu manomi yana gona ba wanda bai iya larabci ba ya ce mashi ya ayyu alkafir kuma gashi gaskiya ne alkafir mai noma yana jawo kasa yana rufe wannan kasar kuma alqur'ani ma yayi magana da wannan yaran inda yake يعذب الزراع بانم بما كمثل غيث أعجب الكفار نباته وانا الكفار باكاتر يكيني منو معيكيني أعجب الكفار نباته وانا ترطر وانا مكيايا yana birge manoma yau an gane ko a jabal kufara yana birge manoma dan ukafirin bi ma'ana alfallah manoma da haka to me yasa shi kafiri ya samu tun daga shi asalin kalmar ke san me yasa kuma to shi kafiri ake ce mai haka saboda shi ma din ni'imar da Allah ya mai yana ta lullube ka baya ganin ta yana ta cewa Allah yana yin abin da ya ga dama shi yasa ya samu sunan alkafiru da fata an gane wannan daga ai mun kaddara ne ga ko ita ba bai kamata ana yin shiru gaba daya a rufe babin ta ba dirsa inda zamu dinga yin ta irin ita kadai kila ma za ga wani yana ta mai to amma dai dan danawa kaɗan guraren da ake gani ya kamata ya dan faɗa ba za a rasa fahimtar wasu abubuwan wani zai iya ƙara fahimtar wani abu ta to sannan kuma akwai sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunziru duk ɗaya ne gare su shin ko kayi masu gargaɗi ko ba kai masu ba wannan alahu ana ce mashi al-mu'adil shi na biyu sawa'un alaihim duk inda ya ga sawa'un tana da mu'adila an gane ko da wanda yake kaza din da kuma wanda yake kishiyantar wannan to mu'adil din akwai manfiyun kama wannan akwai kuma wanda yake a'a ba manfiyi bane kamar yanzu misali in ce sawa'un duk ɗaya ne li zaidin ga zaidu a sallamta alaihi am taraktahu kayi mai sallama ko ko ka bar shi kaga wannan mu'adilin na gaba ba shi da korewa an gane ko amma ko yana ce a sallamta alaihi an am lam tusallim alaihi kaga mu'adilin na gaba wannan akwai korewa to kuma kafirai dinnan kamar yadda na faɗa da su nau'i nau'i wajen uku ne akwai kafirin da ba zai taɓa musulunta ba dama ma'aiki ya faɗa mutane gaba ɗaya an halitte su akan yanayi daban-daban inna bani adama kuliku ala tabaqati shatta haka manzo Allah ya faɗa sai yan adam da kake gani an halitte su akan wasu matakai daban-daban sai ce daga cikin su akwai wanda ake haihuwa kafiri ya rayu yana kafiri ya mutu yana kafiri ai ko ba faɗa ba kasan ayan nan tana magana kan waɗannan ko an haife suna kafirai sun rayu suna kafirai kuma su mutu suna kafirai Allah ya kiyaye sai kuma yace wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan daga cikin mutane kuma akwai wanda ake haihuwar shi yana mumini ya rayu yana mumini kuma ya mutu yana mumini aga wannan ya zama rayuwar shi haske bisa haske ko Allah ka azurta mu Allah ka azurta mu Allah ka azurta mu sai kuma yace wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wannan ita ta hiban tsoro wannan kaga mutum ya tara da wannan an haifi mutum yana mumin ya rayu yana mumin amma ƙarshe ya mutu yana kafiri a ga wannan rayuwar shi ba ta tsiri ba kawai ba an haife shi yana mumini ya rayu yana mumini amma sai ƙarshen rayuwar shi ya zo ya kai shi wata sanye geduwa ya mutu yana kafi Allah ta'ala ya kare sai kuma ya ce daga cikin su akwai wanda ake haihuwar shi yana kafiri ya rayu yana kafiri ya mutu yana mumini to duba wannan na ƙarshen shine dalilin wa'azi cewar dan ka zama ta ayabe shi yana kafiri yaro yana ta kafiri zai yi yana daga cikin wanda in ka matsa kana ta wa'azi Allah ya sa ya musulunta ta sanadiyar ka duk wanda ko ta sanadiyar ka yazo ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to manzo alaihi salatu wassalam a hadisin sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu yace wallahi gara hakan ya fi maka alhairi fiye da a baka zazayen raƙuma na duniya duka yau mutum ɗaya ya zo ya musulunta ta sanadiyar ka ya fi maka alhairi fiye da a baka duka raƙuman duniya gaba ɗaya to ha gani to wannan shine dalilin wa'azi saboda wanda wani kana ganin an haife shi yana kafiri yara yana kafiri kuma zai mutu yana mumin yanzu akwai wani littafi da nika da shi yana nan bai da bai da takardun shi ba su nusa arba'in ba da yan kai wani gawurtaccen mawaki ne na duniya kuma kuma sannan ba Yahude na gaskan gaske kuma mashahurin mawaki ne yana da kuɗi kuma manyan kuɗaɗe amma ya dawo ya musulunta ya bar Yahudanci matar shi ita ma ya ja hankalinta ta musulunta ‘ya'yansu ma haka suka musulunta ya gina masallatai adadi da yawa ya gina makarantu adadi da yawa ba sanadiyar wa'azin malik ya jawo haka yanzu kiristocin da suka musulunta ta sanadiyar dan gwagwarmaya mai suna Sheikh Ahmad Didar ai ba su kirgo wannan saboda shi yana mai wa'azin da turanci kuma ya dauko bible ya dauko qur'ani ya hada ya nuna musu ba yasa suka shirya makirci aka hada shi da wani almajirinsa ba amma almajirin irin munafikai ba na gaskiya ba ya je ya shiga jikinsa ya dinga mai illa wannan ciwon zuciya shi ya kashe Sheikh Ahmad Dida saboda Michael saboda sun ga yadda yake musuluntar da mutanensa kamar wutar daji saboda duk inda za a ɗauko Qur'ani a haɗa da Bible in dai mutum zai duba he da in ya ci an san musulunci ko yana daga cikin waɗanda Allah ya ce innal ladina kafaru dinnan sawawan alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun amma in dai ba haka bane in dai za a sa hankali to za ka kawai musulunci dole ma a ansa kawai to wannan ayoyi guda biyu suna magana kan kafirai sannan zan gaya mana wata ka'ida ta malamai sun ce duk inda ga Allah ya ce azabun azim azim kai ko azabun shadid ko azabun alimun to kowane irin laifi da ga an kawo a gurin ko dai ya zama to kafirci ne wannan laifin ko kuma ya zama babban laifi ne wanda yana iya kai mutum zuwa ga wuta an gane ko ka'ida ce ta qur'ani wannan inda ga an an an jawo wasu abubuwa an ce masu yi lahum azabun azim ko azabun shadid ko azabun alimun to laifin ko dai kaba'ira ko kuma kafirci ina fata an gane wannan to kaga karatun mu na wannan ayoyi guda biyu suna magana kan kafirai Allah ta'ala kuma ya gama da su to sai jinsi na uku ko wanda ake ce masu wanda ake buga misalin su da ragon uda ragon uda wanda ya san ragon uda zai ga rago ne rabinsa fari ko rabinsa baki shakairu usman bauchi ke ba da wannan misali radiyallahu anhu tun istiga da shi irin wannan rago na uda in ka samu farin yadi da kalin da bangaren bakin ha ai shi ne kima gare shi da kaga ya kuma fare da shi da wa'iza la kullu zina amanu qalu aman sun zama musulmai masu imani sun zama faraye idan kun ka dauko bangaren ka dauko bakin yadi ba sai ka riha bangaren farin fa ya koma bakin rago ko to shine wa'iza kalau ila shayadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to su munafikai suna da wuyar sha'ani jiya na fara ishara kadan zuwa ga haka ita shine malam zai karanto mana ayoyin mu gani dan na san ba za mu gama ayoyin da ba yau saboda Allah ta'ala baya son munafiki saboda shi munafiki baya fitowa a salo daya kuma a mutane karka ce wai a munafinci dole sai a kafirci a a cikin mutane musulmai ma akwai munafikai manzo Allah ya faɗi sifofi ko in zaka yi magana ka shararawa mutane ƙarya halin munafikai ne wannan Allah ya tsare haka ne idan aka yi alƙawari da kai ka saba halin munafikai ne haka nan kuma idan aka baka amana ka yi ha'inci shi ma halin munafikai ne haka nan idan aka yi rigima da kai sai ka ci mutunci ka ya gargala mutum ka yi wulaƙanci kowa sai ya gane ka wulaƙantawa ne shi ma halin munafukai ne kamar yadda duk ayoyi za su zo a nan gaba kan haka to kun ma'aiki ya ce mafi sharrin mutane a wajen Allah shine zulwa ta hayin su ranar lahira wanda Allah ta'ala baya so shara ne mai fuska biyu in ya zo nan gurin kas kas kas magana da zai faɗi daban in ya je waɗancan kuma zai kushe waɗancan ya faɗi wata magana daban wanda ya san yana wannan hali jama'ar musulmi a cikin mu mutum ya tuba domin ranar lahira shine mafi sharrin mutane a wajen Allah in za ka gara kaifi da kawai in ka tafi waɗannan mutanen kana tare da su kana tare da su kawai ba kuma sai aka in kana tare da waɗannan mutanen kai adawa da wasu ba a'a ina ba ta an gane wannan ba maganar adawa sai dai ga ka ki abin da yake ba na gaskiya shine kawai to malam sai mu je ko
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون
Allahu akbar wannan ayoyi mun fara shiga ayoyi wanda suke magana kan munafikai da saboda wuyar sha'anin su Allah ta'ala ya faɗaɗa sosai cikin bayani kansu sai ce wa minan nas daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah da kuma ranar lahira mun yarda da su da Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi mu'mini duk da na zama nan shi ya koma wa rashi ko ya ce wa ma hum bi mu'mini duk da yin su amma kun ba masu imanin bane gashi sun furta da baki amma ba mu'minan bane in ji Allah tabaraka wa ta'ala me yasa suke faɗin wannan yukhadi'una Allah suna kokari su yaudari Allah wallazina amanu da kuma masu imani yaudara kawai ya sa ka taɓa daga amma sai Allah ya maida musu martani ya ce wa ma yukhadi'una a riwaya da malam ya karanto ta warshi ba kowa suke yaudara ba illa an fita ba sai kawunan su wa ma yash'urun ba su sani bane kawai ya sa suke bata kansu lokaci suke wani Allah wanda shine alimu sirri wa akhfa masanin koye da abin da yafi wannan buya shi zaka rika ba haka yukhadi'una Allah to anan waɗannan su ne munafikai kaga Allah ya ga cewa ma hum bi mu'mini su ba masu imani bane gashi kuma sun zo gaban manzon Allah sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun faɗi wa amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'mini su ba masu imani bane dalilin da wannan shine ba da gaske suka faɗi ba sun faɗa da baki saboda su yi yaudara kawai in an je an yi yaƙi an samo ganima da su za a raba idan kuma wani abin da ya shahi na romo irin fai'a ko zakka ko makamancin wannan duk za a bada su sannan kuma haja ba za a ba za a yake su ba sannan kuma za su samu sirrin musulmai su je su yada wajen ƴan uwansu kafirai saboda su a zuciyarsu su sun san su kafirai ne su sun san ba su yarda da manzon Allah ba sun sani amma sun faɗi wannan saboda waɗancan dalilan da na faɗa to yasa Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi mu'minin to yanzu a nan gurin tambaya in aka samu mutum gashi makaryaci maciyin amana mai saba alƙawar mai rigima da mutane ya ci mutunci amma musulmi ne mai sallah ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah kuma da gaske yake shi ma ya zama munafikai irin wannan wa ma hum bimu'mini amsa shine a'a yasa komai duk bayanin alqur'ani ake tuntubar malamai masanan fannin tafsiri abinda malamai suke cewa munafincin kala biyu ne shi kanshi akwai annifaqul i'tiqadi akwai kuma annifaqul amali annifaqul i'tiqadi din nan shine annifaqul akbar suke cewa shi annifaqul amali shine annifaqul asgar munafinci na aqida wanda dama shi ya san shi ba musulmi bane to shine irin wannan ake magana kansa amma wanda shi dama dai dai halayya munafiqai shi fa makareci ne shi fa maciyin amana ne shi mai saba alƙawari ne in ka tabo shi kuma wajen rigima duk unguwa sai sun gane ya ci mutunci amma ya yarda da Allah da Annabi zai dauko Qur'ani ya karanta ya yarda da musulunci shi ya san shi musulmi ne to wannan shine karamin munafinci bai fitar da mutum daga cikin addinin musulunci kuma shi bai daga cikin wa mahum bi mu'mini ba cikin wannan yake bai daga cikin kuma innal munafiqina fi darakil asfali minan nar dan wanda suke fi darakil asfal min annar ba za su yi to ba masu annifaqul i'tiqadi ke wanda ake cewa shi annifaqul akbar a gane bambanci dan rashin bambanci wannan na shadin wasu suna ta ake cewa walance luwa da irin wannan in baka gane bambancin munafincin kalabi ba sai ka dauki babun wannan ka jirga ma wancan in ba haka ake nufi to amma duka da annifaqul i'tiqadi din wanda shi da mai yin shi ya san shi kafiri da annifaqul amali din dukkan su ba alkhairi bane ko annifaqul amali din karaman munafiqin ai ba alkhairi bane makaryaci da Allah mutumin kirki ne na ba mutumin kirki bane mai saba alkawari ba ba mutumin kirki bane maciyin amana fa shi ma ba mutumin kirki bane to saboda haka a kula da wannan Allah ta'ala ya kore masu ibada sai kuma yake yukhadi'una Allah suna yaudara Allah to akwai an ce anan an kawo sunan Allah ne tashrifan lin nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yukhadi'una rasulullahi amma saboda abin a gaskiya ba fa mutum ya taba manzon Allah fa ba Allah kawai ya taba isa kawai aka cire sunan annabi ta yukhadi'una Allah kawai suna ƙoƙarin su yaudari Allah ne amma ai shi Allah tabaraka wa ta'ala wa tankabe da na faɗa da zuwa zai yaudare shi ta ina ta ana nufin suna ƙoƙarin su yaudari manzan Allah ne to amma saboda girmama ga manzan Allah da cewa duk abin da kai mashi to Allah kai bawa da aka ce suna yaudarar Allah ne sannan da aka ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yukhadi'una asalin fassarar kalmar yukhadi'una suna ƙoƙarin fi yaudarere ne amma malamai sun ce ba akan babin ta take ta zo akan ɗaraf gefe ɗaya kawai suna yaudarar manzan Allah a shi manzan Allah ba ka yin kana yaudarar shi yana yaudarar an gane ko kawai suna yaudarar manzan Allah da masu imani to kuma Allah sai ya ce wa ma yaqdahuna illa anfusahum ba sai yaudarar kowa sai kawo nan saboda ƙarshen lamarin nasu kansu zai koma manzo alaihi salatu wassalam ya gaya mana sakamakon waɗannan munafikan ranar lahira ya sa ya ce wa ma ya fada una illa an fusau idan an zo ina ce ana sanya ma'auni su kele ko za a yi masu ma'auni su ga yarin za ya bangaren aikin alhaini a ba su kuma takaddunsu a hannun dama su a ganin su yaudarar da suke wa manzon Allah har ta shafi har da Allah ma kamar ba gane ba dan adam ko ta ku shiga ku tafi aljanna suna zuwa kofar aljanna sai wani kaho sai ya hito masu mai tsawo sai ya tokar kofar da sun dawo baya sai su ji babu kaho a kansu za su maimaita haka su tare da kuma sun umarnin gaskiya da sun zo hesu wuce su kun munafikai da su mutum ya zo kawai sai ya ga kaho ya zo kun bayan gashi nan sun hango ni'imomin aljanna kamar za su za su kwata sun hango sai Allah ta'ala ya ce to wai aljannan ba za ta shigo bane inda ba za ta shigo ba to ku juya ga mazamin ku san na hakika ya ubangiji aikin farko da ma san ka kai mu kawai da yafi mana sauki ta ce to ainihin ma ba haka kuka yi ba inda kun tsaya kan kafirkin kadai ai da waɗanda su ƴan uwan naku wanda ba su raba bangare biyu ba su ban nuna masa inda zan kai bayan nawa ba su ga yakan sun kai ba su ga abin da zai tada masa hankali ku kuwa tun da kun rika raka su masallaci amma ba da gaske kuke ba kuna yin ibadu da su amma ba da gaske ba to ni ma gashi na kawo ku kuma ba da gaske ba ku koma ga ga gurin hakika sai san kuka yarda da su san kuka kudirce za ka san za ku zauna da Allah bai zama ma ya da una illa an kusan ba ba su ba su yaudar kowa ba sai kan sai dai wa ma ya shirin ba su sani ba ne ba su san abin da zai faru ba ya sa suke suna ganin wai kamar yaudara suke ba san kansu suke yaudara ba da sai Allah ta'ala ya ci gaba da sifanta mana su kuma Allah ya kare mu saboda shi munafin wani sahabi na manta sunan shi yana cewa sahabban manzo alaihi salatu wassalam ba wanda baya jin tsoron ya zama munafiki da ba an gano wannan ba wanda a rayuwarsa bai ɗarɗar game da cewa shi ko yana daga cikin munafikai ko baya ciki amintuwa wa kai cewar kai wai komi na kana ganin kamar lahiya da to wannan shi kuma hadari ne ya dai wata sayyida na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ka san akwai sahabin sahabi abokin sirrin annabi shine Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu shi yana suna hira da manzo Allah manzo Allah yana ga mai munafikai amma dai bai faɗi bai ga kowa to idan bayan wafatin manzo Allah wafatin sayyidina Abubakar sai na umar ila ga cewa na yaron sai ya ƙi zuwa janaza shi sai na umar sai ya tura a je a ɗan dudduba a ga huzaifa ya zo gurin in ya aka ce ai huzaifa ya zo sai ya taho sai ya ja gurin ta sallah ma'ana ya san in munafiki ne huzaifa ba zai zo ba da an ce huzaifa bai zo ba kuma yana nan sai ta to ai mai sallah kawai ba zai yana da wasu uzuru ba to wata rana sai ya kira huzaifa shi sai na umar zai yace ina so in ma wata tambaya amma ina so ka taimake ni dan girman Allah a gaya yace me yace manzon Allah ya taba ambata na a matsayin cikin munafikai yace kai Umar ka daura min nauyi mai girma sirrin annabi ne wannan yace to zan gaya ma amma ba zan tsara gaya wa kowa ba tsakani da Allah manzon Allah bai ambace ka yace to alhamdulillah sai kar wanda ya kara min wannan tambaya Laka shi manzo alaihi salatu wasallam kamar yadda malaman tarihi suke cewa yana da al'amuran da yake yi da sahabban shi kuma haka dai Huzaifa ibn Yaman wajen daraja yayi kama da sayyidina Umar ma amma kuma manzo Allah yana wasu manzaru da shi wanda ba yi da su an gane ko shi kuma wannan matsayin shi kenan akwai Abdullahi ibn Mas'ud shi kuma yana rike aswakin Annabi alaihi salatu wasallam in manzo Allah ya daba shi dai ba ya bai boye ya sa a ciki da takalma Annabi alaihi salatu to kowanne irin su Anas bin Malik radiyallahu anhu shi kuma hadimi ne na cikin gida an gane ko akwai kuma irin wanda aka yadda a tura irin su sayyidina Usman da dai suna da yawa duk kuma makusanta ne ga manzo alaihi salatu wassalam to waɗannan munafikai ga sofin su nan kamar yadda na faɗa Allah ta'ala zai ci gaba da faɗi mana na'am
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fi qulubihim marad cikin zukatansu akwai rashin lafiya rashin lafiyan nan na munafinci ake nufi zuciyarsu ba daidai take ba dan idan zuciya tana lafiyayya za ta karɓi musulunci kai tsaye kawai kamar yanzu dan Allah kana lafiya lau bayan ina tallar wani ruwa bane misali ai mu an kai lokacin da ruwa na roba ai suwan ake suwa ko yanzu ma in ka samu wanda ma bai san sunan wani ruwa ba ya ta kawai suwa min suwan wata ko yana jin kowane ruwa na roba kawai suwan to mu dauki kawai haka lafiyar ka sai aka kawo masu wani ko mu ce ruwan roba kai kuma wani iri sai ka sha shi za ka ji yana ɗaci ko yana sarki amma mara lafiya duk daɗin ruwa da ya sha sai ka ji na karfi gare shi da Allah me yake da matsala ruwan koko bakin bakin to shi ma musulunci lafiya lafiya shi ne su ne dai fi qulubihim maradun cikin zukatansu ne akwai rashin lafiya da aka suka ki yadda da musulunci suka yi mai rabi da rabi su ne ke da matsala to da suke haka fa zadahumullahu marada shi kuma Allah ta'ala dama duk yadda kai mu'amala da shi sai in ji zaka nan bangaren in bangaren yardarsa ka nema ko a idza atani yamshi ataitu har walata idan mutum ya taho waje na yana tafiya a hankali sai in zo mai da sauri sauri in tarbe shi idan mutum ya nemi kusanci da ni kamar ɗani guda haka ni sai in kusance shi kamar zira'i guda idan ya zo min haka dai Allah ta'ala ya to haka bangaren shakiyanci in mutum ya zaɓa shakiyanci nan ma sai Allah ya ƙara ingiza shi sun man sarafu sarafa Allah kulubahu sun juya sun ki karɓar daidai sai Allah ya ƙara juyar da zukatan nan su ma nan kaga fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan kaga akwai fa amman lazina fi fi qulubihim menene yake cewa a cikin suratul tauba karshe karshen ta fa za na na ayoyin nan da ke cikin man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma allazina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa ma tuhum kafirun idan mutum yana mu'amala mai kyau tsakanin shi da mahaliccinsa to shi kuma Allah zai ta buɗa ma wannan sashen ya ta ƙara ma haske a wannan sashen ya ta ƙara ma buɗe a wannan sashen in kuma ka buɗe wa kanka hanyar shakiyanci to za ka Allah yana ta ƙara ma yana ta ingiza ka wannan sashen in kana kai ne mataimakin shugaban ƙaurayen unguwa ku sai wata ra'a ce kai ne shugaban daba kaga abu ya ƙara lalacewa kenan ko to haka kowane babi ka bude wa kanka in ka bude wa kanka babi na zikirin Allah to zuciyarka za ta yi ta haske Allah zai ta ƙara haska ma in ka bude wa kanka babin jin kaɗe kaɗan banza da waƙe waƙen banza ko sai kuma ka shiriri sai ka lalace a nan wajejen sai ka da an ce ai ga samari da yawa amma an zo wajen jarabawa sun gaza sun jarabawa sun bude wa kansu wani shafi na sakar fice ana kyan giza su na tashi da haka Mansur al-Hallaj wani babban sufi ne duk da cewa yana da wasu matsaloli amma ba matsalolin shi muke magana ba bangaren al-hayat wani ya tambaye shi akara masallahu kai min wasiya sai ce hiya nafsuka in lam tashgalha shagalatka ni nasiha da zan ma da wasiya guda ɗaya ce zuciyarka kawai in baka sa ta aiki ba ita za ta sa ka aiki da ita ba ta zama hakan in ma ka ɗauko alhairai ka ɗora ta a kai sai ai sai in kuma ka batta a haka to za ta lalubo maka aikin da ita take shawa kuma sai kayi sai kayi ga na alhairi ka ki ko to ita za ta kirkiro ma nata kuma sai an hada da kai an yi kuma abin da yake mai kenan kawai to sai aka waɗannan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara masu wannan rashin lafiya walahum azabun alimun bima kanu yukazzibun ko yakzibun suna da azaba mai raɗaɗi saboda abin da sai kasance suna ƙaryatarwa na musulunci suna ƙaryatarwa na manzo alaihi salatu wassalam kuma akwai bi makanu ya kazibu saboda abin da sai kasance suna yi suna yi na ƙarya sun zo sun musulunta ashe kuma ba da gaskiya to ga wani samfur daga irin cutar wanda suke yi wa musulunci tare da musulmai ga yanan za a yi na'am
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الله أكبر الله تعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض idan aka ce ma waɗannan munafukai kada ku riƙa yin banna a ban ƙasa wannan irin munafincin da kuke banna ne ƙalu wanda ke gaya masa wannan kuma mumine ne masu imani wanda suka fahimci tafiyarsu sai ka zaka ku daina irin wannan banna in za ku musulunci ku bi shi kawai in ba za ku ba ku kauce kawai ƙalu sai ka ji suna cewa inna ma nahanu muslihun ai iyaka mu dinnan dai masu gyara ne mu masu gyara ne ba mabannata ba ne saboda ai haka mu zauna lafiya can aje lafiya a muna zaune lafiya can ma an je muna zaune lafiya gyara muke ba za mu kawo ya muke ai ta rigima da mu ba kai ka je wani shaidana wasu a ganin su wannan munafincin da suke kamar wani gyara ne ko ina nan a zauna lafiya kan ma a zauna lafiya to sai Allah ta'ala ya ce ala innahum humul mufsidun saurara ka ji ya kai mai karatu innahum lalle su waɗannan munafikai humul mufsidun su ne maƙarnata maƙarnata na hakika suna kawo barna a ban ƙasa kuma suna kawo barna wa kawunansu walakin haka ne ko la ya'lamu la yash'uru haka ne sai dai kawai ba su sani bane barna suke yi saboda duk duk abin da za ka yi shi ba da gaske ba ai wannan abin ba na gaske din ba ne da kuma shi addinin musulunci baya karban wasa bai karban shakku ma duk wanda yake shakku kan addinin musulunci ko yanzu ina faɗin wannan magana da babban murya to ba musulmi ba ne kana ganin cewa to ai musulunci nan kila ma ko ma kila ma ba gaskiya ba ne to kai ba musulmi ba in ma za ka zama musulmi na gaske shi musulunci su ake ke yi shi musulunci gaskiya ne kawai ɗari bisa ɗari ka yadda ka mutu a kai shi shi da kake musulmi amma cewar to ko ma dai gaskiya ne to ko kila ma kiristancin nan ne ma gaskiya kai zuciyarka tana ruwai sama haka kuma abin ya zama itikadi dan wasuwasi daban itikadi daban wasuwasi aikin shaidan ne da zai rika jeho ma kana wurgawa baka yadda ba amma itikadi ko ya haka ka dauka to in dai ka dauka haka to akwai matsala kamar yadda aka ban labarin wani ko wasu na cewa boko mai mai yawa na ce a halaka sai sai mai yawa ko wani a wata jami'a cikin jami'o'in kasar nan an gane ko wai shi ya yi karatu da yawa ya zama dakto kuma ya na fada da karatu har ya zama pro wai shi ya ma gano kawai shi addinai ma kamar dai an kawo su ne don dai a yi zaman lafiya kawai ba wani duk wanda ya mutu ya mutu kenan kawai kuma wai musulmi ne na cikin a da amma ko a da yake musulmi amma da ya kai wannan matakin ai ba musulmi bane in dai haka wato haka ai har musulunci ke ya dauka kamar ba daga Allah bane wasu yan dabaru dai aka dan da yake kimu wai an kawo duk addinai wasan wannan babu suke an dan tsara wa mutane yadda kada mai karfi ya danna mara karfi waye a ce ma akwai wuta a wane ne can kuma in kai a ga yanzu wannan duk wanda ya kudurta wannan ta ina zai zama musulmi ta wata hanya kaga ma'ana qur'ani ba daga wajen Allah ya tabbake ba ko manzo alayhi salatu wassalam kaga shi ma kamar ba Allah ne ya aiko shi ba wake na kare shi sai na musulunci yake ai wai wanda ya ban labari yace wai boko ne mai wani a halaka to da wasu nan sun fi shi boko kun ba su haka ba ko ba haka bane jama'a wasu sun fi shi boko sun dama shi sun shanye kuma su ba su haka ba saboda ka ba magana wani karatu ya mutum yawa kowane irin karatu ba karatun da ke wa mutum yawa sai dai idan halaka ta zo karatu bai tarbe ta da a gane wannan in halaka ta zo karatu bai tarbe ta sai dai ya kara mata girma ta haɓaka kamar yadda ma'aiki kisa iza zalla alimun zalla bi zallati alamun idan aka samu malami ɗaya ya samu tangarda tangarda to mutanen da zai halaka suna da yawa saboda malami bai halaka shi kadai ba shi ne hadarin duk inda malami ya targade to waɗanda zai sa su karaya su hantsila to wallahi suna da yawa ba zai yadda ya targada shi kadai ba to Allah ta'ala karka jarabe mu kar kuma ka karkatar da kawawan mu gaban mu ala sirat mustaqim ka fuskantar da mu ta hanyar yaddarka ko da zakatu mu ba sa so duk hanyar da za ta sa mu ratse wajen yardarka Allah da buwaye ka da karfinka ka tankwaro mu mu dawo zuwa kan tabarki madaidaici ba dan yake ba ba dan dabara mu sai dan tawfiki daga wajen ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun fi aqala da kaje
wa idza qila lahu aminu kama amana an-nas qalu anu'minu na'am قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
na'am ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم الله تبارك وتعالى yake cewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas idan aka ce masa to ku yi imani mana kamar yadda mutane ana nan sahabban manzon Allah suka yi imani ku yi imani na gaskiya mana qalu anu'minu kama amana sufaha sai ka ji sun ce to ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wai sahabba annabi su ne wawaye kaga waye fara suka sahabba annabi munafikai ko to duk me yin wannan shi ma ana jin tsoron zai zama munafiki da nassin alqur'ani kaga duk munafikai gashi an rawaito suna ta anu'minu kama amana as-sufaha suka jingina sahabba annabi da cewa wawaye kaga da an samu wanda shi musulmi ne aqidarsa ya soki sahabbai ya gwada tangarsa su da matsalar su to ga abokan koyi su suka fara shi su ne limaman shi zai zama mamu kenan haka wannan wannan ma wannan limamin ho yana da matsala dan kun dai makomar shi kun dai da ma'aiki ya faɗa Allah ta'ala ya samu dace da haka sai an uminu kama amana sufa sai Allah ya maida masa da martani ya ce ala innahum humus sufaha ai saurara ka ji su waɗannan munafikai su ne wawaye walakin la ya'lamu sai dai ba su sani bane kawai ai wawa shi ne wanda baya duban gaba a yanzu kawai yake kallo kuma ko yanzu haka yake duk mutumin da abin da yake faruwa yanzu kawai yake kallo to wannan ba shi da basira mai hangen nesa shine wanda yake da hankali to su masu imani suna yin ibada dan Allah sun yarda da sakamakon lahira su kuma waɗannan suna ganin yaudarar nan da suke kamar za ta dore to su ne wawaye na hakika walakin la ya'lamu to sai mu tsaya nan gurin saboda yanayin lokaci yayi amma in gaya mana wata kissa ta su munafikai din nan sun taba sun taru haka suna ta gulmin musulunci da annabi alaihi salatu wasallam sai ga sirrin Abubakar ya taho sai wani cikin sai ce ku tsaya ku gani yadda zan wawaitar da wannan wawan da ya so yana zuwa sai ya tashi ya sahiba rasulullah kai ne ka zai taya masa sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya murna ya farin ciki da wannan kalmomi ya tafi ita kun gani ko da ga wawaye ne ya ne su biyo da yake ji an ce mai wai sahiba rasulullah to rasulullah ya soki annabi da haka suke suka da musulunci da musulmai manzan Allah alaihi salatu wasallam bai tsira ba bai tsira ba a harshen su duk wanda ke kusa da annabi ya sun kokarin sun sun cutar da shi to da ai shi ma ta annabin sai ta shafe shi an gane ko ai wanda ya kafirta ai ba ruwan su da shi ai akwai lokacin da za a tafi wani yaki wani ya kawo dukiya mai yawa sai su kuma su ta sai Allah wannan riya yake riya riya su ba su ba da kokon dala ba wani sai ya kawo sa'i guda na dabino to da Allah ne Allah zai ci da wannan ne ne Allah zai ci da wannan to amma ba a ruwaito sun soki wanda ya hana ba an gane ko ma'ana wanda ya hana shi yayi daidai kar a bada yadda za a tozarta musulunci to shine daidai shi ma wanda ya bada kadan ai suka shi akai inda bai bada mata ba za a soke shi ba sai dai an soke shi da yadda zai ji zafi ne kawai shi ma wancan an soke shi da yadda zai ji zafi an ce wancan riye yake wannan kuma yana ta da su to me Allah zai ci da wannan kuma saboda haka Allah ta'ala ya kiyaye mu da munafinci Allah ka kiyaye suka kama da munafinci ka kiyaye ayyukan mu daga kama da aikin munafikai da kuma gyara mana ɗabi'un mu su zarto ɗabi'u irin na manzo alaihi salatu wassalam mu kamanta iya abin da zamu iya kamantawa da farma annabi sallallahu alaihi wasallam za mu iya bada dama ko tambaya ɗaya idan akwai ta in fa akwai ta in ba ita kuma kawai ya to amin to alhamdulillah mai tambaya yana cewa menene matsayin fitar maziyi daga mai azumi jinnan tafin da za ka duba namu dai na malikiya namu tun daga kan ashmawi da shi a halari bai yi magana kan wannan abubuwa zan magana sallaye duk inda kan ashmawi har da shana da su iziya da su akari da kuma kutar da akarab da misbahu da makamantansu za a ga ana gwada magana ɗaya ce cewa idan mazi ya fita yana ɓata azumi kai tsaye kawai kuma wannan shi ne fatawar da muke badawa tare da kuma mun ga wasu fatawoyin da yawa na wasu daga cikin malamai wanda suke ba da fatawa ba ta gaske malaman ba wani yanzu ba wanda suke ba da fatawar fitar maziyi baya bata aji akwai wannan fatawar amma mu ba ita muke ba rawa ba kai kokari yadda za ka kiyaye azumin ka kar maziyi ya fita yana bata azumi wannan shine fatawar imamu na malik dan anas kuma kanta muke tafiya kai tsaye kawai an gane ko Allah ta'ala ya samu dace tare da kuma ba mun kora waccan fatawar ba ne ga wanda shi kuma yake da malaman da suka ba da waccan fatawar domin ita ma tana da fuska ba an soke ta bane gaba da amma mu dai duk abin da ka ga ramadan wanda ya ci azumi wanda ya ci abinci cikin azumin ramadan da mantuwa kaga a fatawar imam malik dan anas ai ya ce azumin shi ya kare shi ya rama daya ko amma zai kama bakinsa tare da kuma akwai masu ba da fatawar da kuma azumin bai karye ba suna da fuskar ta kuma ba masu karta amma mu dai ah, in baban ka yace ka sai gona baban wani ya ce sai gona kowa zai yi ta baban shi ko ai ba matsala cikin wannan ba tare da kuma ka ce wancan shi in ya je ya fata ba wani matsala cikin wannan ko da Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك magabatan mu Allah ya masa gafara malaman mu Allah ya saka masa alheri Allah ya saki wanda suke wa fati wanda muke tare da su kuma Allah ta'ala ya ja mana kwanan su ita wata karshen mu gaba daya Allah ya karo mana arziki da fatahi da bude yan kasuwa a cikin mu Allah ya farfado musu da arzikokin su ya kara ninninka musu duk wanda ke da wata hanya da yake nema Allah ya karo masa masu kuma taimakon addini a cikin wannan wata tun da ka bara abubuwan buɗe baki Allah ya ta saka masu ya ta ƙaro masu alhaji wanda ba sa yi Allah ya sa su rika yi wanda suke yi kuma Allah ya sa su ninka alfarma annabi alaihi salatu wassalam da wannan ne kuma nake amfani da wannan dama cewar a cikin wannan masallaci akwai wato siyarwa da ake na buɗe baki wanda muna godiya ga wancan alhaji sino suwani yakan kawo almajiran da ke nan gurin abinci na sahur na buɗe baki ko yakan kawo shinkafa da yawa a kawo kuma ya kawo masu hadda kunu haka kaga alkhairi ne ko mutum ya yi alkhairi aka aka gode mashi abu ne mai kyau Allah ya saka mashi alkhairi yana da ikon da zai yi ba ya sa a kai wani gu kawai a halin kuma ya kawo wani gurin Allah ya saka mashi alkhairi sannan akwai wanda suke kawo mana ruwa wasu suna kawo mana yanzu hatta akwai wani wanda ya kawo mana dabino yanzu tiya biyar suna na a hannu Allah ya saka mashi alkhairi wasu za ga suna je wasu irin sobo din nan suna kawo wani za ga ya dan yau musamman ranar juma'a irin yau za ga wasu sun yau hadda wara wasu suna kawo kosai to duk masu yin waɗannan abubuwan muna muna sanya su cikin addu'a kuma alhairi ne kuma kan suke mawa a ci gaba da yi wannan ma zai ka daure kai kai ma ko biyo wata ɗaya ne ka shiga ka ba na kusa da kai kai iya naka ma'ana mu saba zuciyar mu da taimakon na kusa da mu kada mu dauka cewa kawai da ka zo kawai kai ne ka yi miƙa ka ansa kawai a'a ka saba da kai ma ka dan motsa ko da ba kullum ba wata ran ka dan motsa ko da bina hamsin ka shiga ka dan dauki kwara biyu sauran guda biyar din ko shida ka dan babba wasu kai ma ka samu wannan falalar da haka jama'a kowa ya motsa karka ce wai hewa ne kowa kowa ya motsa kun ba ce wannan masallacin ba duk inda masallatai suke da inda wata jama'a suke taruwa a daure a rike wannan abu ko da alkhairi ne duk wanda ya ba mai azumi abin buɗe baki yana da kamar ladansa in ji manzo alaihi salatu wassalam to daga a cigaba da yin wannan sannan kuma wajen tafsirin nan muna neman didasuwa muna da wasu amma dai muna neman alkur'anai alkur'anan nan ba za a koye kowa ba in aka yi waɗanda muka ajiye a matsayin wakafi suna nan lokacin da Allah ya ce mace kuma aka yi kantar da ta kamata za a fito da su suna nan amma yanzu alkur'anan da muke nema akwai ɗalibai waɗanda idan an zo tafsirin nan za su rika duba kuma idan mun gama tafsirin dama wasu suna yin hadda alkur'ani ne da makamantansu za a ban masu wannan alkur'ani ba ko a jingine su ba a karanta tunda kai ka kawo ne dan neman lada har ya zuwa su ci gaba da karatuka da wannan alkur'anan wanda kuma idan an zawo wajen tafsiri za su ci gaba da duba wannan abu kaga zai zanto ko da yaushe ana amfani da su kenan to duk mai hankali kuma zai hangi wannan yaki ga mai neman lada ba ba ba mai neman danki ba an gane ko to Allah ta'ala ya samu dace yana tashi a ba da shi Thank you. Thank you.